الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكر لنا بهذا المحضر ولتعظمكم بنظرة تأتي لنا بالخير انتقاله شراتو الشيخ من الأسر الجديد يقوم أصحابا جديش وبناؤه بنا وش زاوية أهل الذكر زاوية ما هو تذكر wakana sukunahu zaman shi ya zamo awwala amri farkon lamari ne fi dare walidihi bi kawla a gidan mahaifin shi a kawla na sama na wuce shi sama ne kaɗan ko kuma inda na fara ƙasa da nawa saka'uhu bayanin baiwar shi wa karamuhu da karinci shi wa ma sakhahu radiyallahu anhu amma baiwa wata ta shahi yawan kyauta shi ne asakha wa isanu da kyautatawa ta yi wa faizanu a kaɗi da kwarara kyaututtuka shi ko kyauta shi ne wa faizanu a ɗayawo da kwarara kyauta shi ko kyaututtuka shi alaɗa jama'a aljamma matattaliya mai yawa wa mawahibuhu da bayanin bai wakil da Allah ya min arrabaniyatu da ubangiji wa juduhu da kyautar shi ne baiwa wa karamuhu da karamcin shi wanda ya kalba hari sai ka ce gulbi as-sayyib da alkhairin shi mai kwarara as-sajjaj mai kita ƙasa wanda ka zuwa da yawa suna kwarara suna kita kan as-sajjaj saboda ƙarfin baiwar da yake ciki in ka duba waɗannan wurare duka bai turu sai ya bar hatiman hatiman tsari nasiyan nisiyan mansiyan abin mantawa da shi wato ana magana kyauta irin ta shehu na dila da karimci tuma wane ne hatiman tsari sarkin kyautar larabawa wanda ya kyauta da rai ya kyauta bayan ma ya rasu wani balare da sun sauka gidan shi da dare bayan ya rasu sai ta kuka yana bai tutuka na yaman hata mafari inda yana nan da za su ke muna taguwa ya yi muna tiyafa ya yi muna kaza ya yi muna kaza ya yi muna kaza sai ya kwanta bacci sai ga hata mafari ya zo wurin shi sai ka zo kana ta alhini kana ta bakin ciki ta cewa inda yana da nema ku ya ba yanzu ka tashi ka soke taruwanka ku yi liyafa ku yi kaza ku kaza gobe da sa ka ce wurin ɗana wuri kaza ka ce na ce ba ka taruwanka kuma ya maka alkhairi da ka saba sai wanka cikin nishaɗi da jin daɗi kawai ja taruwa ta yi soke ya soke taruwa ta yi sun kai da yafa aka ci hani an bari a hakwanta da sahi sai ga ɗanɗan hatin waɗari ya zo wurin shi ce ba ma ya ce zo ba ka taguwa don ya ce kai ne ya ba da taka ko taguwa da ya yi da fashi domin kana jin labarin kyauta ko kuma kasan kyauta shi ba rayar radiyar lawa hannu to wani hatan da kai sai ba ka manta da shi sam da zaratu madari su kuli tun shar kyaututtukan shi na shirin su kawan mayafai wanda ake lullubewa da su ba za ta wuce ba ana buɗe su ana ɗaiɗaita su a cikin duniya wanda asiru da alkhairai shi tutula ana ta karatu su turka ana tunata ko ya zama labari mai ma'ana addu'a ko kuma ma'ana addu'a ce da baki kar ta gushe tana haka ko kuma ba ta gushe ba tana haka tana ba da labari sai in ta ƙaru ciratuwar shi bil kasar jadid ya koma sabon gidan shi daga alƙasar bene kenan amma tun da gida ga baki da ce ma ƙasar ya halatta wani na'uru da gina washe zawiyar ta ahalin zikiri zawiyar ɗan zikiri wa bari ka ji ladabin si da ana radiyallahu ta'ala in wani ne sai ya faɗi irin hikawar da aka na dalili tambayar dalilin barin sangaren su mai ajabi ta babban zuwan sangaren shi da masu biya ko da gana akwai hikayoyi masu ban tausayi musamman kissa sa'ad na wasu gabani wa ta zikirar kaga da sida ya wani ne to wannan labarin zai ba mu amma saboda karimci da kunya tun daga lokacin aiki suna nan sai ya wuce kawai da ya kawo labarin ya tashi da gidan mahaifin shi saboda yawan mabiya ya koma sabon rishi da madina amma yawan yan uwan da suka yi yawa suka yi yawa tauraron shi ko watan shi ya kulle cika sasanni to sai hasada al'an uwan haihuwa ta sakafatan hajiya sun hasada a kan sai dai kanansa daya to daga nan aka ce da za a yi a raba shi da wurin ba a samu dama ba sai aka shaida cewa to dan an zo idi wani daga cikin muridai na khalifa ya je ya taki alkyabba khalifa ya rashin kunya ga khalifa to daga nan kuma aka shi su ko wasu ba aka sai a ce ai shehu da ya turo shi sai a yi shehu a turi sai wani wanda kawarwa ta faru radiyallahu ta'ala aka koyi haka da ya zo ya tafi alkyan ba halima aka ce ai shi ibrahim ya turo shi dama an san take taken shi daga nan sai jidari sai rigima sai jiwa dole shehu kada ya tsaya a yi banna tunda in ya tsaya mutanen shi na allah ne mutanen halima ma na allah ne sai shi allah na kowa ne amma ba kowa ne na allah ba ko to sai ya gudu ya baro kawla ɗin da baki ɗaya ya zo nan madina ya gada aka bawa wani mahalibi ya ba shi wurin fakewa kayan hankali ya kwanta shi ne yake sa da mana wasan gawani wa ta zikar magani yake cewa masa kujin ti jihalan akhra duni bin makani duna dalil gaira an yi ko qara fi jinani cike ka ta laysa lil yawma halil yawma min ka ta ni zuwa dai karshe to shi ne shehu su tambayi dalilin barin sagarin su kai azumi saboda wani zuwa su ka ce ka shaida ko ba ta bai kudu bai kamata su shi ne ka tabbata inna jundun lahi galiban ce ka tuna da halin sahabi ko gabiya shi ne wannan shi ne kaya wurin amma sai da ya yi ladabi sai ya bata kawai wani kafu amma shi zara bai nawa zai ce ban wata rana wanda ta cikin ɗiyarsu yan uwan shehu ya zo iska ana bahasi ya ga an bace wannan sai ce to ai wannan magana kuma bai kamata a batta ba tuna wannan ya wuce dukkan mu ƴaƴan dangin shi ne kuma dangin iyayen mu su suka yi abin nan to ruha muna asiri muna tunda ba su ba su sai ba sun bi shehu da ya ga wata ba daidai bane a ci gaba da bayani ana dariya amma kuma tarihi la yarhamu ahada wakana subhanahu zaman shi ko wurin zaman shi ya zama awwala amri farkon lamari shi fi dare walidi gidan mahaifi ne bai kauna a kawana wurin na na har yanzu duk da an raba gado kajin yanzu abul ahad shi a cikin wurin da shi shehu yake a yana gwada maka inda lokacin sarkin kano sanusi ya ce mai shehu ina so ka nuna mana mazan allah sun da sun sai shi mai kyale shi sai da sun ka gama suka hito ya zo da dai wani shi ma na nan ginan ne sai ce masan da sun shi mazala na da shi ka ba shi hannu ji ba sai ga shi sai ba shi hannu sun ga sai don abubuwa sai a tafi wasu amma kuma an hana mu yan uwa masu gaskiya su san wasu abubuwa da kashi da cewa ana gudun munkirai su ji su musunta su halaka to da ne yake a kaula wahina ya rahullahu bi nasarin min indi sanda Allah ya karfafe shi da taimako na daga Allah waje ala nasu ya tuna min biladin shatta mutane suka dinga zo mu shehu da ruwa daban-daban radiyallahu anhu wa adahu Allah ta'ala ma lam yu'ti man qablahu min qaumi Allah ya bashi abinda bai ba wanda suka gabace shi ba na cikin mutanen shi wa za a ƙarfin buƙatu wurin zama ya kunci da shi da mutane ne ya kasaracin muta'alliki da bi a diyalihi barakallahu fihi saboda yawan masu rataya da girzashi Allah da ya ƙara musu albarka to da aka cin haka bana ƙasar sai ya gina gida kharija kaula can wajen kaula yusamma bi madina aljaji maskanin kudin farid sunan unguwar kuma kuma gidan da ya gina kenan ana ce mishi sabuwar madina mazaunin kudubi makaɗaici wabana biha zawiyatan ya gina zawiya a nan madina aljadida usisat an assasa ta yawmal isnin mubarak ran litinin mai albarka ya arba'ata ashara baƙi min dilkada alharam zulkida yana da sauran kwana goma sha hudu ya ƙare fi sanat a shekarar 1949 hijira na 349 watan mahashehu ya cika wannan zawiyar tashi fi waddatin kalila a mudda ya kaɗan lam tajir al'adatu fi sulhi misliha ala tilkal mudda al'ada bata gudana ba ga aikata irin wannan zawiya cikin wannan motar da shehu ya gaba tashi walakin sahibuha sai dai mai ita kana lillahi ya zamo na Allah wa kana Allahu lahu sai Allah ya zamo nashi wa kafa wannan ya isa man kana lillahi kana Allahu lahu hadisi wa hiya zawiyatu shehu da gina ma'abulatun amur rayawa ce bil khamsi da salawatul khams wa qira'atil wazifati da karatun wazifa wa zikrillahi da zikirin Allah ana addaini wa tsarafar nahar sa'o'in dare da kuma kawai rana safe da yamma wabi jamila wadata abin rayawa ce kuma da zikirin allah cikin duka wakunta sirran wajara koya da fili wa mashahuratun inda nasi bai zawe ta ahalin zikiri mashahuriya ce wurin mutane da sunan zawe 'yan zikiri cewa zawi ɗin la'ila aka samu da ba sai da wani shi aka samu zawi ɗin la'ila da ɗin lallawa wani ya zo sokoto da fadar zawi shi bello lokacin ya dawo wani daji ne suka yi ta wahala da bako da ɗan tasi aka yi ta wahala ba har dai aka gace ba aka cewa masallaci yan la'ila a saboda na kawo la'ila to haka aka ce mazawi shehu da zai laru zawi a halin zikir wafiyar sana da madinta zawiya ya kuru kadar mazkuru alifa cikin yaba ita madina aljadida da zawiya alƙalin da muka ambata ɗazun yana cewa an masu da ibrahim usista duk ta kawa wa arzuka la ta asli mafiya wa lalagawa ya kai masallacin shehu ibrahim radiyallahu anhu muna cike da sanin cewa an asalantar da kai an gina maka asasi da takawa da tsoron Allah wa'ar duka ƙasar ka za ta asali ya baya zunubi cikin ta wala lagawa baya sassan magana ko ya sassan aiki masallacin da za ka je daga shehunanka suna da dokar su samu amayar da su ko a su samu da sun ka samu lokacin da ana gina shi aka ce wani ya zo ya ce mashiwa da zai la'adu shi ne gausin zamani ya zo shi wai ba shi sandar gausantaka da a hannun shi nan ba shi ba ne da kuka ya ne babbar riga allah ta sai aka da alkyabba da rawani da waya da kai wadda a yi mai tsawa sai shehu ya ce a kira mai shehu da cewa ibrahim ya zo a guje da gawo ne ga hannu da kwano gawo ne nasa kai da kwano ya bakali dan da shi aka aiki ya zo a guje shi ko gani ne shehu ibrahim ba shehi ne shi gausan mu da ya zo ba shehi na shehu ibrahim a kara sai shiko da kwano da gawo da ya diba ya gani kawai sai ya cire alkyan bayan ya sai cire rawani shi ba ta yadda kwano ya shiga cikin masu yi da kala shehu bai ce bai kala ba ta rana muna kawai muna madina shehu ɗan rubutu ya same mu to muna lazim ba an gama asuba an daɗe an daɗe ɓare duk an wace sai kaɗan sai na ga yana jan gindi haka yana jan gindi sai ya shiga mihrabin shehu ya addu'a ya addu'a yana ila ya hito shehu ɗan rubutu yana jan gindi ya shiga shi ma ya samu abin da ya samu ya zo ya addu'a ya sallah can cikin mihrabi to shi ne masallacin shehu ce da sabi abin abbas fi ka ta hallukun tanalu min al-aliyabi rutubatan uswa su sahabban shehu tijjani abul abbas radiyallahu anhu akwai halka halka gare su fi ka cikin ka wanda yake su sahabban nan tanalu tana samun rutubatan uswa daraja madaukakiya min al-aliya na daukaka daraja bihi ali anan masallacin in ku kamar da tunalu mahulli majahul sai ka ce a rutubatul kusuwa tunalu min al'aliyar rutubatul kusuwa ana samun daraja maɗaukakiya na ɗaukaka a nan wurin wani dini na shirin la ya zalu gogayya wani shi ya hatsu bil da ke kusa yiwuwa na shirin ɗaukaka da yaduwa ya tabbata ne dini ga addini ga addini la ya zalu ɗaya bai gushewa shi ɗaukaka da yaɗo addini a nan cikin masallaci ko a nan madina wani shi ya hazzun abuna da rabo inda zai wa nisbi cikin abin da aka naɗe cikin suna ne wani haɗu min ha bil badi hati an na ha lamin ha yura da dini fil wasa ɗin ma'awa wai yuhazu minha ana riko daga madina sabuwar dan fil badihati kan badiha wato da zuwanka ba bukatar tunani annaha ita alma'awa makoma liddini ga addini fil wasat a cikin tsarin shi na tsakaci ne al'ummatul wuska da kuma al'ummatul wasat wato ba wuce gona da iri ba kasa cimma abin da ake bukata shine alwasadiya wanda yake yanzu ga yayi ya zo cewa kasashen saudiya ana neman a riƙe wannan alwasadiya alwasadiya ba a wuce gona da iri haka cikin wahabiyanci ba kuma ba ƙada sufanci yadda ko sufaye ka yi ba shine alwasadiya a zamo dai tsaka-tsaka ba wanda za ka ƙi kuma ba wanda za ka cewa kai nashi ne shi kaɗai ba ma dai alwasadiya ummatan wasaɗa ne ta kuma shi wani abin nashi ku zamo matsakaitan mutane wanda yake daraja ku ga Allah ta kai ku za ku da annabawa ga al'ummarsu to za ka samu irin wannan makomar lura ana ganin ta daga addini minha daga madina yadda ka samu jama'a faida za ka same su ummatan wasaɗan su ke riko da manhaji irin na manzon Allah da sahabbai sallallahu alaihi wasallam lamin ha yura liddi fil wasl ma'awa lamin ha yura al ma'awa fil wasl liddi sai Ali radiyallahu anhu ce wa qad sabatu ina kai na gaji na juyar da raba mata daga barin bayanin wane ne shi guda radiyallahu ta'ala an ya isa ina mai yanke kamna an darge daga barin riskar ushairu ushirin ushirin min kamalati na kamalolin da Allah ya musu guda radiyallahu ta'ala wa manaqibi da darajoji shi wa ma'asiri da abubuwan da aka ruwaitowa na gurabun albarkashi da abubuwan za a cira to gare shi arziki wakana mai akhlaqi da manya-manyan ɗabi'u ne na karinci da haka na san ba zai iya riska ko ushirin ushiri ba walakin na sai dai shi manuwa kafa ala fara'idihin da tilama wanda ya tsayu ga ɗaiɗaikun darajojin shi da lu'alu'an shi wanda suka bayyana da haske wa gara'idi fawa'idihin da tijtama'at da bakin fa'idojin shi wanda suka tattaru a cikin shi wanda ya samu sa'a ya gansu ra'at ainihu min athari ma yushiru bi taqdimihi wa isari zai ga abun da yake zai sanar da shi irin gabatuwa da ɗaukakar da Allah ya dashi wanda ba a saba gani ba da kuma abin da zai gwada maka Allah ya zaɓe shi akan kowa to idonka za ta gani min asarihi daga gurabun da ya bari na gini na zahiri da gina kuma bayan Allah raƙar cewa halihi asaruna ta dullo alaina banzuru ba'adana ilal asari in baka samu arzikin haɗuwa da mu da rabu ba dibi abin da muka bari idan ka dubi matsayin da shehu ya gina da su waɗanda suka gina da masallatansu da makarantun za ka san wa a shehu ibrahim kaga na gidan mai gemu shehu ɗaya rubuce ya ce kai ka taɓa ganin ɗan rigima idan shehu ibrahim in shehu ɗaya rubuce bayan jini sai ka taɓa ganin ɗan rigima ɗan shehu ibrahim ce in ya zo ga ƙasa ko ga gari zai nemi wanda ya yi kowa ilimi da ɗaukaka sai ce ta horon ka zama almajiri in yana da arziki sai ya ta murna na zama almajiri shi guda ya ta murna shi ko duk ƙasar babu kamata to amma yau murna ya kai shi ya yarda ya dawo ƙasa ne ya danne shi in ya zo ya samu sarkin da ya kowa ɗaukaka a ƙasa in mai arziki ne sarkin to ce ta horon ka zama almajiri sai ya ta murna shi ibrahim ya yarda ne almajiri shi in ya samu mai arzikin da ya kowa in mai arzikin da ya na lafira bana nuna sai ya ce ta wani ka zama sai ta wani a cikin masu kudin kasar da ni ne almajirin shi wa rabbi Allah to ka dubi irin waɗannan irin waɗannan a ce almajirin shi wa to shi ko shi bra a aiki in kana so ka gane malami dibi almajirai ne in kana so ka gane mai kuɗi dibi yara ne mutum ya cika ƙasar ku da rigima ya zo sai ya shiko da gudu a ce mai gida ina kwana ka san mai gidan nan in baka san shi wannan mai gidan ai ka san wannan wadda muka je hajji to muna tare da wasu to sai wani ya zama irin masu wautan nan ne amma kuma na tsoron malam mutala kamar ni to ɗakin mu guda da shehu guda da guda da da wa ɗakin mu guda to ya an gama sallah ta asuba shi yi bai kwantawa ya ga malalu zai yi ƙwari ko za su bacci aiki kowa ma to ya an zo da abinci shi ko an yi ta da shi kamar mai bai tashi a yi a yi ya tashi ya tashi kawai sai ya juya ya miƙe da da tsawo ran nan dai shehi a shela kallon abin da aka yi ya gaji da bacci ne ya tashi ya zanne an canya abinci masu abinci sayawa sun sayar sai sai ya ce ustazu jama abinci ya ce ka tashi barci ya ce um bai ko kallon shi gidansa kuwa ce mu ko mun canya abinci sai ya bushe da dariya shi wannan bai sako ya bushe da dariya saboda ya gane cewa yunwa ce har a zuwa sai ya gyara kawabu ne shehi ya ce in an tadda mutum ko don ya kare ya rika tashi malam dai bai ce kala ba ta kashe shi sai da shi ya ta ta ce in baka san girman shi ba ni baka san girma na ba ni da ka san girma na ba haka yadda ba gaban shehi ba ha ganin yadda ke gaban shehi ka gane shehi bai kai ka zo kan da sa ko ce in baka san shehi ba ni ai ka san ni ko ka ga yadda nake mu shehi da ne kai ba kai da shehi da ne shi ko babu ruwa ne Allah ya ji kansu da sauransu shi ne in baka samu ba dibi abin da muka bari musamman na rijal don gidan mutane shi a gini na hakika kuma shi adda wuya ba wai gini na zahiri ba ka gina rijal shi adda wuya to ka gina rijalun da su ma sun zama magina ga rijalu wani shi zai gwada maka wa a shi ibrahim da zai lafiya ya ce ra'at ainihu min asarihi ma yushkuru bi taqdimihi wa isarihi to ana ala zalika min ash-shahidi idan ne ce na ishe ka sheda ni mai sheda na cewa ganin asar da Ibrahim suna gwada maka babu kamatai Allah ta'ala an ya bin al-kirami ala ta da nu batu sira ma kad haddasuka fa ma ra'ayka masada kai ma dan masu girma wai baka matsowa zo madina ta kaula da kanka mana lokacin shehu na da ko shehu bai na yanzu zahira ai akwai asaru je ka ga rijalun da a cikin madina kaga kuma irin yadda aka yi ko masallacin da yan kai min ahadin zahir ka zo ka ɗin masallacin shehu da zai lawa an ya isa ka gane cewa wa a shehu ibrahim da zai lawa sannan ka ga irin rijalu da ka zuwa ahalun layi ba amma san da mutum ba damu da shi ba shi kuma ya san abin da yake a kan shi to me yasa wai kai ba ka matsowa fatim sirrin ma ka da su ka ga abin da sun ka faɗa maka da kanka ai gani ya ji zo madina ka gani ko kuma ka te wata zawiya ta garin kuma ka ga irin yadda take a ce maka to almajirin su ibrahim ne za ka tabbatar da abin da gaya maka ya ke dan masu girma alata da nu ba ka yawa kusa wata bishiyara ma kan hada su ka ga abin da sun ka ba ka labari kama ra'in bai gani bai zamowa kamar sami a'a kamar da ji labari
صلاة الفاتح
صلاة الفاتح